أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد إن هو متتابع أدواء المسلاة جمعة وقوفر ونتي domin gabatar da tafsiri na yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau insha Allah biyu ga watan ramadan jira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da uku ga watan hudu 2022 ya mu ci gaba da tafsirinmu a inda muka tsaya insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وإذ يرفع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل فتنا لوكتين دا النبي إبراهيم yake daga wato shika-shikai na ɗakin ka'aba tare da ɗansa annabi ismail bayan annabi ibrahim ya kawo annabi ismail ya ajiye shi a gurin ɗakin ka'aba tare da mahaifiyarsa hajo mahaifiyarsa hajo mutumiyar misira ce ba kirtiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin mu'jizarsa da bayyana cewa za a ci misira ya ce wa sahabbansa za ku ci misira idan kuka ci misira ku karrama ku ku sautasa musu saboda a cikinsu akwai surkuntaka ta akwai kuma nasaba surkuntakan kenan shine kasancewan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi farfara da mariyatul gibbiya nasaban kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam kakarsa matar annabi ibrahim ita ma kwarkwara ta annabi ibrahim sai da tana hajar da misiriya ce kamar yadda muka faɗa a baya lokacin da annabi ibrahim ya yi hijira ya je misira fir'aunan wannan lokacin na misira manemin mata ne shikenan annabi ibrahim ya ji labarinsa idan ya ji labarin kana da mace kyakkyawa to sai ya kashe ka sai ya aure matan to shi ne annabi ibrahim ya shirya mata wannan dabara da yake ita kyakkyawa ce matarsa saratu kenan ba hajaru ba kace idan muka je ya ce miki me alakan mu da ke sai ki ce ke yar uwata ce ni ma zan gaya masa ke yar uwata ce ba ƙarya ba ne dabara ce domin uwarsa ce ta addini na ga iya ce ‘yar'uwata ce karki da miki take ‘yar'uwata ce domin ke ‘yar'uwata ce ta addini addinin mu ɗaya to ba zai kashe ba zai nemi kashe annabi ibrahim ba kuma ba zai nemi cewa kamar misali ya kwace ta ba a matsayin matan annabi ibrahim sai dai ya nemi wani hanya daban wadda suka je sai ya ajiye ta sai tambaye shi me matsayin wannan a wurinka ya ce yar uwata ce ke me matsayin ki a wurinsa ita ce ita yar uwarsa ne sai ya ajiye su masaukai daban-daban ya ba mu annabi ibrahim waje daban ya ba ta wuri da da dare ya yi bayan an ta abinci an yi hira an watse sai fir'aunan ya je ɗakinta ya shigo ɗakinta sai ya kai hannu zai taɓa ta sai kai hannu zai taɓa ta sai hannunsa ya zama kaman tsumma ya shanye ya zama kaman tsumma yana lagwai-lagwai ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri sai hannunsa ya dawo ya sake kai hannu ya sake ganin haka ya sake kai hannu ya sake ganin haka sai ce ku fita da wannan ba mutum ba ce aljana ce sai aka fita da ita ko yara zana ne ko yaya ne shine sai ya ɗauki kyautan kayayyaki kyauta ya bata ya kuma ɗauko wannan baiwa hajaru ya bata sai bata wannan hajar da annabi ibrahim ya koma sham sai ita tsarar ta ce ga shi shekara na wajen tasa'in kai kana da shekara wajen ɗari ba mu haihu ba ka ɗauki wannan ƙwarƙwaran ka yi ƙwarƙwara ka yi saɗaka da ita mai yiwa ko za ka samu ƙaruwa an ga ta yi kyakkyawan nufi shi nan annabi ibrahim ya karɓa ya mai da hajar ƙwarƙwaransa ya mai da hajar ƙwarƙwaransa sai ta samu ciki ta haifi annabi isma'il haihuwa annabi isma'il din nan ɗawainiyar da take yake yi da mai jego ka san mafi yawanci ɗan adam yana da wani irin ɗabi'a yana da wani yanayi sai dai kawai a yi haƙuri da shi a yi maneji cici ko mara dalili kamar yadda annabi yusuf an rasu an bar yaro ƙarami uwarsa ta rasu ta bar shi ɗan ƙarami ba mai kula da shi sai kishiyar uwa uba ba dole hankalinsa ya koma kan yaro yana tarerayensa ba su kuma wayancan manya-manyan tuma ai lokacin suna ƙanana an tarere wai amma tarerayen sannan da damuwa da cin na ce ai baya son mu ne ya fi kunu kai ma za a dauke ka ne kana ta katuwar gotai-gotai da kai a rinka wa a rinka wasa da kai to shi ne shi ma damuwarsa din nan da cewa mai jego ne bari a shiga nan a shiga nan ana dan hidiman yadda za a tallabe sa to ita kuma sarrafa sai ta ga kaman yanzu kan ba an samu ɗa ba ni kuma za a yi waji da ni da za a yi ba ta daidaita mai jego da mara jego wajen yadda za a rinka a kokarin raino da sauransu to sai fa hankalin ta ya tashi to annabi ibrahim ya ga abu zai zama tashin hankali mai muni kuma a mai muni irin dai na a ce kisa ba dai amma dai babu kwanciyar hankali a gidan to sai allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi ibrahim da ya ɗauke wannan yaro da uwarsa ya kai su wani wuri daban saboda a samu kwanciyar hankali wannan shine inda su saratu suka tura hajar wajen alheri dan wasu yawanci ita ko hasada ko wani abu dai na abu kai ba za ka so abun ba inda suke son su tura kan kai ba ka so ba cikin jin daɗi za ka tafi to kuma in ka je wurin sai wurin ya zama shine alheri a wurinka su kuma na ba wanda suka maka haka dan sai ya dawo kuma ya tsole musu idanu to rasa yanda za su yi to shine da aka tafi da shi can aka ajiye su a wajen Ka'aba Annabi Ran ya dawo ya juyo Hajar suna cewa yaya za ka tafi ka bar mu a wannan wuri busasshe ba abinci ba ruwa ba jama'a Annabi Ibrahim bai yi magana ba ya ta yi masa sau biyu da yi magana ba na uku sai ta ce Allah ne umarce ka da haka sai ya ɗaga mata kai ya yi haka saboda ko wataƙila lokacin kasan hankali ya tashi yana ganin yin maganan ma kaman zai kawo masa wani damuwa kuma idan ya biwa tausayawa to zai saba ma umarnin da aka bashi don haka shi ma ba a son ransa ba ne sai ta ce idan lan yi tsayi ana da ya daga kai ta ce shi ta ce shi kenan tun da dai shi ya ce ka kawo mu nan to ba zai tozarta mu ba malamai suna cewa baifullahi la ya biyu duk bako in dai na Allah ne baya tozarta in dai ka je wuri in dai ka je ne akan sha'anin Allah to karka damu ba abin da zai same ka kai bakon Allah ne mai masaukin ka shine Allah ko to idan bayan Allah su ne masu masaukin ka za su baka ce da sha to wanda kuma Allah ne mai masaukin sa fa ni na ga wannan iri da mutu aya irin wannan na gani muka tafi za mu tafi zamfara muka mu hanya injin mota na yi nokin a garin da ban san kowa ba muka rasa yadda za mu yi aka sai ai sai an canza inji muka rasa to yaya za mu yi sai na kira wani malami da yake kano wanda muke tare da shi na ce masa to gamu a gari kaza amma kuma ni ban san kowa a garin ba kawai sai ce mun ai laifullahi la ya zi'u bakon Allah ba ya tozarta kawai an san da ya bani kenan ni na ce kwanci kira wane ga wane ga wane sai na ce masha Allah alhamdulillah muka je ta sha muka je muka samu masallaci muka yi sallah aka zo aka du aka masu duba motar su ce ah malam motar kaza kaza aka je aka kira mun wani makanike ya zo ya duba ya ce aka ce gaskiya shawara dai a canza injin ba aka ce aka ce sai an je kano sai to to yanzu ya za a yi malam ai sai dai ku kwana ana ku kwana ana ya ce su to wane ne ina ka sani nan wajen wasu bayan allah haka aka ce mu an akwai ai malam tun da kai kun ga alamun dan dariƙa ne akwai zawiyar wani malami kaza amma akwai babban zawiya can akwai karama na ce to kai mu karama aka yi makaraman kenan a to ai malam alhamdulillah ai mun yi bakon malami wasa-wasa aka ce akwai wani dan majalisa dama gidan ya tambaci a kulle ne ya ba da kimawa ne a ji a karboki aka karboki a maza maza ba an kama shara aka gyara wuri sai ka ce na ga wurin su aka gyara wuri aka ba mu masauki an zai to malam dama muna da maulidi da daddare a nan garin muna so mu samu malami to kai ne muke ganin za ka je ka dan mana jawabi na ce to ni ba kowa yau na ce a malai kaza kaza da aka yi jawabi sai kuma gashi ba na zama dan gari kowa kuma ya zama nawa saboda malami ya ce mun sai kullahi ba ya bi'u ba kon Allah ba zai tozarta ba haka yake nan har kuma na bar garin ba wai ba a son su ba mu kuwa na ce a malam to yanzu yanzu za mu sake samun kaza kaza to haka ne to shi kenan zuwa aka ajiye ibrahim sayyidina isma'il a bakin ɗakin bindin ɗakin ka'aba wajen da ake ce masa abba ta kuma ta rinka yawo ina za ta ga abin da za ta samu da taimaki jinjirinta da haka ta hau dutsen safa ta hanga haka ko za ta ga inda ruwa yake sai tana ganin rana irin tururin rana akan yashi din nan sai ta kamar ruwa ne a wajen marwa ta sake gangara a wajen marwa daga shi kuma wurin ashe ba ruwa ba ne ta sake waiwaiwa ta ba sai ta sake ganin wani to shi ne ta yi ta wannan zarya har sau bakwai ya ga mun kuma yanzu ya zama mana maulidinta wurin da kaje kai aikin haji kaje kai zarya sau bakwai tsakanin safa da marwa to ka yi maulidin hajara don ka tuna da aikin da ta yi a wurin to shi kenan ana haka sai ga annabi ismail yana kuka yana harba kafa a wurin sai ga jibril ya zo ya fasa inda annabi ismail yake didde ba kafansa sai ruwa ya ta bulbulowa ruwa ya ta bulbulowa ta gangaro ta zo ta ga ruwa sai ta kama tattara ce tana faɗi da abraniyanci zum zum zum zum ruwa zum zum wai ya tattaru guri ɗaya ta tattara yashi ta tare bakin yadda ruwan zai daɗin ɗiba annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ji dan kakar mu Hajaru da ba ta tattare shi ba da yanzu wani babban korama ne mai gudu amma tattare shi na sai karamanta da ta tattare shi ya tattaru a ruɗa amma kuma yawan sa har yau ya ki karewa saboda karaman baiwar Allah waliyar Allah to shi kenan wannan ruwa kuma sai gashi ana ta ɗiban sa tanki tanki kowa a yada duniya har yanzu bai kare ba karaman waliyar Allah da kuma mu'jiza ko irhasat na annabin Allah annabi Ismail to shikenan a haka mishayin isar tana da tsawo ne a hakan annabi Ibrahim bayan ya koma ya sake dawowa ya dawo da wuri ba sai bayan har annabi Ismail ya girma ya zo ya same shi ya ce inni a rafil manami a ne arzahu na ga a mafarki an can yanka amma bai gaya ma'uwar ba ya ce masa zo ka raka ni wani wuri da ya bi shi suka tafi ya kai ɗan saurayi haka ba balaga ba za a iya cewa dai balagaje ba haka murahiki sai ya bi shi suka tafi can wajen inda wato yanzu ake cewa jamrorin nan wajen jifan shaitan ya ce to kasa abin da ya sa na raba ka da mahaifiyanka muka zo nan na gani ne na yi mafarki na ga ana nuna min in yanka ka banzur ma za ka ra me shawarinka sai ya abu yau ya abata su almatu ma ba ba kai abin da aka umarce ka kaga yaro kenan shi ma ya gane annabta yanzu kai ne a ce baban ka yace ai kiyaye mafarkin da yan kaka ka ce baban mafarki ba ka ce zai ce to ya ka ce baba yana jin fitsari ka zaga shi kenan sai dai ji labari gaba yace yace baba ka aikata abin da aka umarce ka ta ji ne in sha Allah mina sabiri in Allah ya zo za ka ganni ina cikin masu hakuri shi kenan annabi Ibrahim kuma ya dauko wuka ma aslama wa tallahu lil jabi sun miƙa wuya yanka za a yi ya ya kada shi ya danne shi ya ɗau gocinsa na ƙasa ya sa wuka ta gindin wayarsa ba wai wai irin da wasa-wasan nan bane fa wai wasu ce a annabi ra ya zo zai yanka ɗansa shikenan kamar irin hoton da ake yi wai gashi nan ya ɗauko shi zai je wajen yanka kawai ya mala'ika ya zo ya riƙe hannun shi sai aka ba shi rago aka zo masa da rago ba haka ba ne ba haka ba ne yanka ne sosai ya kwantar da shi ya kifa shi da dagoshi ya sa wuka ta gindin wuyansa ya fizga fizga wannan da ya daga hannu sai ya gaba ɗan yanka bara goyonsa haka aka yi sana da yana wa an ya ibrahim tsaddaddasta roya sun kira shi muka ce annabi ibrahim ta gaskata mafarki nan ne cin jaraba cikakken cin jaraba dan da zai iya daga ido ya ga ɗan ya yanka amma har an zara ɗan an ajiye rago a madadinsa ya ja ya yanka rago wannan shine abin da ya faru kenan kaga cin jarabawansa na daya daga nan ya mai da shi ya koma ya koma bayan har annabi Ismail ya girma har ya yi aure sannan sai ya dawo ya dawo ya same shi ya samu bai same shi ba sai ya samu matarsa wadda ya aura ta farko ina mijinki ta mijina ya fita ya je nemo mana abin da zamu ci to yaya wani hali kuke ciki dai ai wallahi muna cikin matsala ba abinci ba kaza ba kaza dai ta tsoro ki ta dai abubuwa dai ga su ga su to in ya zo ki ce ya canja kofan ɗakinsa to da ya zo sai wani mutum ya zo wani dattijo mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza sai ai babana ne bai bar miki wani sako ba eh ce min da ya wai ka canja kofan ɗakin ka ya ce to je kina sake yana nufin in sake ki ne na sake me ya faru ya tambaye ni ne na ce masa kaza kaza ce to wannan mamata mara rufin asiri da ganin ba ko kawai ki fara tona asirin mijinki irin ki bai kamata a zauna da ke matan da za ta rinka tona asirin mijinta ai ba abokiyar zama ba kenan bayan haka ya sake yin aure ya sake yin aure annabi ibrahim ya sake dawowa shi ma bai same shi ba ya samu wata matar ina mijinki baya nan ina ya tafi ya tafi nema mana abin rufin asiri wani hali kuke ciki a alhamdulillah na cikin rufin asirin Allah za ka za ka to ki ce masa ya gyara kofan ɗakin da ya dawo ta ba shi labari ya ce wani sako ya bar miki wai ya ce ka gyara kofan ɗakin fito ya ce rike ki da kyau ke sai abokiyar zama ne shi kenan to a dawowarsa bayan haka ne ya zo ce to Allah ya ce mu yi aiki da kai na sashen gina wannan ɗaki wanda ya rushe mu ɗaga shi don haka aka yi aiki aka tona gindin lokacin babu shi ya riga ya rugurguje aka tona gindin aka samu asalinsa wasu duwatsu ne na alfarma koraye shar wanda suke a kafe a wurin iya faɗin ɗakin iya iya wurin da suka mamaye suke kwance kenan to daga nan ne annabi ibrahim ya fara saka tubalin gini annabi ismail yana yana miƙo masa dutse shi kuma yana gini yana miƙo masa duwatsu shi kuma yana gini to shine aka ce wa izar fa'u ibrahim alqawaid min albayti wa ismail lokacin da annabi ibrahim ke daga shikashikan ɗakin ka'aba da shi da annabi ismail sai suka ce rabbana ya ubangijin mu taqabbal minna ka karfi wannan aiki na ishara nan annabi ibrahim ne yake aikin kuma aikin Allah ne kuma Allah ne ya umarce shi amma duk da haka ya ce Allah ka karfi wannan aiki kaga ashe duk wani aiki da zaka yi na ibada ba yin shine ya tabbata kai ka gama ka samu sakamako ba kana yi kana roƙon Allah kuma wannan aiki ban Allah ya karba dan ashe yin daban karban daban kar ka zo kana buga kirji ka jin nayi wa Allah kaza nayi wa Allah kaza to ka tabbatar Allah ya karba ko wannan shine mahallin shahidi ya kamata mu lura da shi ana ba yin kan ne karban ba karban daban yin daban saboda haka duk abin da kake yi na ibada kowane irin ibada ne karka ji wani alfahari ainihin yanzu lada na ma ta taru ya gaya ma ya taru ya ce maka har an karba ya ce aikin da kayin Allah ya karbe shi kamar kisan wani malami da ya yi bautan Allah shi da malamin ya tashi a lokacin da ya tashi yana magidanci talaka ya tashi baya da komai shikenan sai ya fita neman abinci saboda gidansa yunwa kamar zai kashe su kuma ba su da abin da za su ci a ranar ya fita yana mamare-mamaren mai zai samu sai ya gamu da wani bawan Allah ya taimake shi da gurasa guda biyu da kyar bayan ya sha wahala can wajen yamma samu gurasa biyu ya taho zai zo gida sai ya gamu da wani wani bawan Allah a galabai sai shi wannan ya ji ni wahala ne gan shi yunwa kwana kaza ba mu ci abinci ba da iyali taimakon munagun Allah na wurinka taimaka mana ya fito yaya zan yi zai ɗauki wannan gurasa biyun da aka bashi sai ba mu wannan bawan Allah ya wuce bayan ya wuce ke ta zargin kan sai sai yana ta to wannan aini ina ai kana da uzuri a gun Allah iyalanka ne ba ka fito kuma iya abin da ka samu kenan kuma ka ɗauka ka ba mu wani aka ya isa kofar gida yana isa kofar gida ya samu wani mutum da karkin raƙuma yana tsaye salamu alaikum lafiya kai ne wani eh to dama wurin ka bai wuri na eh aini abokin babanka ne lokacin yana da rai muna hulɗar kasuwanci mun haɗa jari to na tafi can wata ƙasa mai nisa shikenan ruwa yanke tsakaninmu ban samu na dawo ba har mahaifinka ya rasu ban samu labarin rasuwansa ba sai yanzu ne to da naga lokaci ya kure a wuri ya tsakaninmu ya yanke sai na ɗebi nashin na saya dukiyar sai na saya masa yan maruƙara kuma ina masa kiwo suna hayayyafa ina masa kiwo to shine yanzu na zo masa da kayansa sai na samu kuma an ce ya rasu don haka duk wannan garfe da kake gani naka ne ina wata Allah ka daina min izgili mala ya ce da gaske ne naka ne ce to masha Allah ya gode ya gode ya karba tun daga nan ce sai Allah ya mun karimci ya rinka alheri yana gina gina makarantu masallatai yana sadaka yana kyauta yana menene har ya ji dai cewa gaskiya kuma ya shahara duk yankin da wannan alheri din ya ce sai ransa ta rinƙariya masa cewa ai ladansa yanzu kan ko an je lahira a yanzu wai ai ladansa sai an rasa yadda za a sa ya yi aikin da yana ganin kawai shi ya je lahira ma ladansa ya yi yawa kuma ya yi aikin da gaske shi kenan da Allah ya so shi da rahama sai ya sa ya yi mafarki ya yi mafarki sai mafarkin gashi ya rasu an yi sallarsa an binne shi aka yi tashin alkiyama aka zo ana layi ana ta hisabi a auna kayan wannan auna aikin wannan auna aikin wannan har aka zo kansa aka jawo ladan sai ai tsoron ruwa ɗan sama zunubansa ɗan haka ɗan tudu kaɗan yana jin shi kan ai wucewa kawai ko sai da ya zo gaban ubangiji sai ubangiji ya ce wani mala'ika ya zo ya auna aikin ashe ba wai kasan an ga tsarin su kawai shi kenan a ce automatic certificate su janna ba haka bane da aka nuna masa sai an auna aikin da aka zo sai wani mala'ika da mala'ikan da ya zo auni a ce sai an yi wai abin nan irin cancancewa din nan ya ɗauko ce mala'ika ya ciko wani aiki mai tsawon gaske dogo ƙato yana wani motsi-motsi haka ya jefar wannan a ƙazanta ne ƙazanta ne ba kyau wannan wai da riya a cikinsa duk babu aka zubar aikin sai yau ƙasa sosai ya sake kamfatan wani wata wannan ma ƙazanta ne suka watsar da shi sake kamfato wani ma wannan kazanta ne ya watsar dan kawai sai ya wari gari sai ya ga zunubansa sun fi aikinsa hankalinsa ya tashi to bawan Allah ka ga aikinka ya ubangiji yanzu kan sai dai rahaman shi amma akwai ajiyar da muka maka wani ajiya ne ya ubangiji sai ga an ɗauko wasu abubuwa manya-manya masu tsawo amma kominsu kamar gurasan nan ne ta girma guda biyun nan suka girma yadda gurasan nan suke haka suke amma manya-manya sai aka zo aka jibga masa a cikin ma'auninsa suka yi tsororwa aka ce wannan shi ne ajiyar da muka masa sai ya farka haji bayan Allah Allah ya taimake shi tun daga nan bai cewa ashe duk wannan abu da yake gadara da shi ba lallai ne ba lallai ne ya zamanto hanyar tsira ba aiki daban karbuwan aikin daban karbuwan aikin daban yin aikin daban saboda haka mu daina rudin kanmu don muna ayyuka mu rinka ganin cewa ai mu a wurin Allah ai mu kan karɓaɓɓu ne ai menene menene ba lallai ba ne an tambayi kyau tijjani radiyallahu anhu a wai wata matsala da malamai suka daɗe suna tattauna ta kyau tijjani radiyallahu anhu sai zo warware ta matsala ce ta wani hadisi dama shi kyau tijjani yana cikin al'adarsa hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu iskali ko wasu matsaloli masu iskali akan kawo masa sai ya warware matsalar kamar yadda dai ka san ibn abbas ko da maganan izaja a nasarullahi kaga ai duk sahabbai suka ce kawai Allah yana sanar da manzon Allah ne idan ya ga nasara da fatahi kawai ya ci gaba da istighfari yana hadawa da godiyan Allah amma ibn abbasin da sayyidina umar ya tambaye shi kai ma haka zaka fassara yake ajalin manzon Allah ne Allah ya sanar da shi in ka ga haka to ajalin ka ya zo ka koma kai ta istighfari ka doki Allah ka ƙara aiki to shine sai aka tambaye shi su jani to wai me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya gama sallah bayan ya gama sallah sai ya rinka cewa sai ya yi istighfari sau uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah me ya hikiman wannan istighfari uku da yawa malamai sun amsa cewa wannan istighfari uku kawai wani wuri ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka wa kansa kawai yana yi bayan ya gama sallah Mateo Tijani ta ce a'a ba haka ba Mateo Tijani ce ba ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malami ne lazi fasirul hadisa bil hadis buku ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sau da yawa bawa yana aiki ba abin da ya samu daga sallah yana sallah ba abin da yake samu daga sallah sai rubu'inta ko sulusinta ko kumusinta ba sai eh to shi manzo sallallahu alaihi wasallama shine bayan ya gama sallah yake neman gafaran Allah bisa ga in akwai wani kusuri da ya yi cikin arkanu salati da ya yi. Sallan da ya yi, Allah ya yi haƙuri, ya gafarta masa, ya karɓa a haka. Don yadda ta samu kenan ba a yi ta yadda Allah yake son a yi ta ba. to kai waye idan manzon Allah irin wannan yake manzon Allah ne yayi sallah yana ce Allah kai hakuri ka karba haka saboda wata kila kuma fa shi ne fa ka san shi ne wanda in an masa gainu a cikin muraqaba sai istighfari saboda saba'in kai kuma a muraqaba muraqaba ma sai ka ci sa'a ta samu shi da'imat da'imul muraqabati ne ba wai cikin sallah kawai ba to in ya samu ma ba a cikin sallah ba ma in ya samu wani dan dan walqawa haka na disconnection a cikin muraqaba to sai min istighfari sabai shine abinda sufa suka dora aka cewa hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin su abraru idan sun yi hasana to muqarrabuna suna ganin sayyi'a ne ma kai kana ganin hasanin kai to su suna ganin sai ya ne to shine shi manzo sallah sai yake istighfari to sai kaga ashe wannan yana nuna maka cewa yin aikin ba shi bane karban sa ma kunna to shine aka nuna ma wannan bawan Allah aikin da yayin duka a ce a ciki akwai riya akwai son gani akwai menene duk an kwace an zubar wannan gurasan nan guda biyu babu shakka don Allah aka ba da su don an matsa ana son a ci a gida kuma an kibarwa a gidan aka ba mu wani aka danni zuciya aka ba mu wani kuma aka tafi kuma kuma aka yi ta sadaka ce wanda take babu wani abu da za a ce an yi ta domin neman neman riya to saboda haka mu mai da hankali da ayyukan mutum kaga annabi ibrahim yana gina masallaci ne yanzu da wani dan siyasa ne gina masallaci kai tun kafin a sa fatikan ce mu ne muka ba da gudumawa a gina masallaci to masallacin ma ba da kudin jama'a bai gina ba a cikin kudinsa ba galibi sai an cire a kudin gwamnati a gina musu kuma kafin ma a daga cikin abin da muka yi muku mun gina muku masallaci a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza ko ba haka ba to amma shi su suna ginawa suna ibtihali suna komawa ga Allah wannan aiki dai ya ubangiji gashi muna yi rabbana taqabbal minna Allah ka karbi aikin nan kar ka yi watsi da aikin nan mu gama baka baka baka karba ba baka yadda da aikin ba annabawa annabawa guda biyu ka dubi girman annabawan annabi Ibrahim ne fa da annabi Ismail suke ginin amma suna roƙon Allah wannan aikin gashi sun san sun gina kan ai za a yi sallah ko amma dai Allah ya karbi aikin ya sa shi cikin kyawawan ayyuka innaka anta sami'ul alim kai Allah kai ne mai ji kai ne masani na'am ربنا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم har yanzu daga cikin addu'an da annabi Ibrahim da annabi Ismail suke yi suna ce rabbana ya ubangijinmu waje alna musulmai ne laka ka sanya mu mu zama mu da kan mutum farkon fari mu din mu zama musulmi tabbatattu gare ka mun miƙa wuya gare ka mun ƙasƙas da kai gare ka islam nan malamai suka fassara shi da cewa islam ne na kogo ai dama su musulmai ne musulunci kan su musulmai ne amma mu zamanto mun ƙasƙas da kai mun miƙa wuyan mu gare ka duk abin da ka yanke hukunci akan mu mu karɓa wannan fa bayan tukunna shi annabi Ismail ya miƙa wuya ga a yanka shi uba ya miƙa wuya ga zai yanka ɗansa to amma suna roƙon ƙari wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka a zuriyan mu ka samar mana da al'umma wanda su ma masu miƙa wuya ne gare babu alheri kamar ka samu mata ta gari ta samu kuma ɗa na gari yanzu annabi Ibrahim matarsa ta gari ta haifa masa ɗa na gari ɗan na gari ya samu mata ta gari shi ma ɗan ya zo ya miƙa al'amarinsa ga Allah ya yarda ya ci jarrabawa uban ma ya ci jarrabawa to shine suke wannan aiki suka ce to zuriyar mu ma Allah ka ba mu irin wannan kowa yana da kyau ya rinka roƙan ma ya roƙa ya rinka roƙan cewa Allah ya ba shi zuriya ta gari wa arina manasikana ba wai irin roƙon nan bukatar manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wani irin roƙo ko wai wani mutum ne da ya ɗane yana goye yana gafi wanda suka yi magana a goye wasa ta ga wani babban dabbari kamar yanzu ne a ce ya ta ga wani a farado kai Allah ka sa ɗana ya zama kamar wannan ce Allah kar ka sa ya zama kamar wannan daga wani miskini miskini Allah karka sa ɗana ya zama kamar wannan yace Allah ka sa ya zama kamar wannan an gane to ka roƙa da zama zuriya ta gari ba wai mai ko kawai ido abin da ka gani a ido ba na ka samu al'ummar ka ta zama zuriya ka ta zama al'umma ce musulmatan nan mai miƙa wuya ga Allah wa arina mana cikana Allah ka nuna mana wajajen ibadunmu wato ka ilmantar da mu yadda za mu yi ibada karɓaɓɓiya na wato alaina ka karɓi tubanmu innaka kai an tattawabun rahim kai ne mai karɓan tuba kai ne mai jin ƙan bayanka nan
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويؤلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا فكتك بدر الله يا أبنجد مو وابسط فيهم رسولا أتكن زوريا مو فتاد والمنزو منهم دزين فتودك شكنس yatlu alaihim ayatuka wanda zai rinka karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba ya sanar da su littafi wanda zaka bashi wal hikimata da sunna wato bayanin wannan littafi ne wa yuzakihim ya tsarkake su wato ya tarbiyantar da su tarbiyan da za su zama masu tsarkin zuciya masu tsarkin jiki wato ya tsarkake su daga najasan shirka da kafirci da kuma najasa na zahiri innaka kai antal azizu kai ne mabuwayi mai yin abin da ya ga dama wanda ba a rinjayansa alhakimu mai hikima kai ka san hikiman da kake da zaka da kake gudanarwa har ka samar da bayin Allah nagari gari wannan ya tabbatar cewa wannan duk addu'a da Annabi Ibrahim yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ana da'awatu abi ibrahim ni addu'an babana ne annabi ibrahim yayi addu'an a aiko da wani annabi to ga Allah ya kawo ni na'am
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب عن ملة إبراهيم ba wanda yake kyama da ya yi addini irin na annabi ibrahim larabci yana da wani abu wato ɗan lafazi ɗaya ya canza abu ya zama haka idan ka ce ragibtu fi kaza to kana son abin kenan idan ka ce ragibtu an kaza to ba ka son abin kenan idan ka ce ragibtu an ka to ba na son ka kenan idan na ce ragibtu fi ka to wai ina son ka kenan to an da fi din nan kawai shi zai canza ma'anan to to anan man yargabu an millati ibrahim ba wanda zai ji kyaman addini irin na annabi ibrahim illa man safiha nafsahu sai wawa wanda ya mai da kansa wawa shine dai zai ga addini irin wannan na annabi ibrahim ya ce baya sha'awar to wani addini za ka yi saɓaninsa to wannan ana magana ne da yahudu da nasara da suka je suka ƙirƙiri wasu abubuwa a matsayin ibada wanda kuma ga asalin ibada nan ga yanda take ga asalin addini ga yanda yake wanda aka gada daga wurin annabi ibrahim da suke da'awan nasaba zuwa gare shi to su dawo su yi addinin annabi ibrahim wala qaris tafaina hakika mun zabi annabi ibrahim shi duniya a duniya muka nuna shi muka maida shi zababben bawa babban mutum babban annabin Allah muka ba shi manzanci muka ba shi annabta muka ba shi imama wa innahu fil akhirati kuma lalle annabi ibrahim in an je lahira lamina salihina wallahi yana daga cikin manya-manyan mutane wanda za a nuna a filin kiyama a matsayin shugabannin mutanen kirki na'am
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه لو كتلت أبنجل سيكي متى أسلم ومسلمت wato ka shiga addini wanda yake kubutacce daga dukkan kazanta na shirka ƙala sai sai aslamtu na miƙa wuyata da rabbil alamina ga ubangijin ta halittai ita shirka da ake magana asalin da ce wato mutane sun san meye shirka guda mutanen da suke bayan Allah suke ƙarƙashin sufaye su ne wanda suka fi kowa ƙyaman shirka suka fi nesa da shirka domin su sun yi bara'a daga shirka zahira da shirka safiya kafirci na fili da kafirci na koyo sai sa shehu mushin zara radiyallahu anhu kita wa asgaru atba'i bari'un min ash-shirk idan har mutum ya san Allah kuma ma'arifa ya samu ta gaske ba yadda zai yi shirka dan ba za ka dama babu ma yanda za a yi hankalinka a samu wani abu kuma kaman Allah ko tsa'an Allah ko tagwai ga Allah ko ɗa ga Allah babu in dai sufin ne na hakika wanda ya san menene Allah kuma ya zama ya samu ma'arifa ta gaskiya ba da za a iya samu wata halara bayan halarar Allah wanda har tafi halarar Allah kowace halara kuwa ƙasa take don haka baiwa ce ga halara ta farko ita ce halarar Allah subhanahu wata'ala to ya za ka yi shirka to sai dai mutum bai san me yake yi ba akwai kidimammu da yawa wanda ba su san ma me suke yi ba sun yi wusuli min wara hijabin ko waɗannan kan za su ta shirme to babban shirka banda shirka ta zahiri ta ka ɗauko gunki ka bauta masa ai wanda ya sa gunki a gabansa ko ko aljani ko wata ɗan tsatsin murmura ko ko ko menene da yasa yace wannan shine ubangiji yana masa sujada ai mushriki ne ko ko mutum ne yace wannan shi ma Allah sa ne yana bautar sa ai mushriki ne ko to ai babu da bambanci da wanda kuma shi yake yin ibadan don Allah don wane ya yarda ba don Allah ya yarda ba shi ma ai mushriki ne idan kana sallah saboda mutane su ce ka ai wani ya iya sallah to ai kai bawa Allah kake bauta ko waye mutane idan mutane kake bauta to ai mushriki ne kai ma to wannan shirka hadiyan nan ita ce su ban ce kokari ya raba ka da ita wa ma umiru illa liya abudullah mukhlisina lahu dinan shi yasa har za ka fahimtawa idan ma ka ga har Allah ya zaɓe ka kana wani abin kirki to kafin ma baka fara yin abin kirkin sai da Allah ya riga ya shirya su kai abu don haka ba aikin ka bane aikin Allah ne to me na ga na gadara a ciki wani ai lokacin da Allah ya karsa ma a zuciyanka zama mu yi sallah zama mumini rinka takawa rinka yin sadaka ai Allah ne ya ya shirya ka tukun yayi ka hakan sai ka bullo a hakan to aikin waye to me na ka a ciki to kuma waye ka gwada ma wannan din shi Allah ne zaka zo kuma bayan shi ya shirya ka ya shirya ya matsa kuma ka fa kana nuna masa kai kai wani abu me na ka a ciki ba abin da kai wallahi khalaqakum kuma ta to saboda haka wanda duk ya san Allah ba zai yi shirka ba to shine shi annabi Ibrahim ya yake wannan addu'a Allah subhanahu wataala ce to ba wanda zai kyamaci addinin annabi Ibrahim sai wawa amma babu addini mai tsafta irin wannan me za ku gwada wa Allah annabi Isa Allah ne ya halitte shi ba kai ka aiko shi ba shi ya aiko shi yadda aka halitte ka kai ba ka san yadda aka yi ka ba shi ma haka kuma Allah ya ga dama ya ce bari ya yi shi babu uba ko haka ya ga dama ya annabi Adam ya yi bari ya yi annabi Adam ya yi shi ba uwan ba uban to me damuwan ka dan tunda wanda ya yi mutum ba uwa ba uba ya zo ya yi mutum ba uwa ai ba uba me damuwan saboda haka inda a ce rashin uwa da uba a yi mutum ya tashi haka kawai kawai ya zama kun fa ya kunu zai sa abota masa to annabi adamu ne ya kamata mu bauta mu dan shi bai da uwan ma bai da uban gane to babu addini wanda yake mai kyau irin annabi addinin annabi ibrahim kuma ba wanda zai kyamata addinin ibrahim annabi ibrahim sai wanda yake wawa mun zaɓe shi a duniya a lahira mutumin kirki lokacin da ubangiji ya masa musulunta ya miƙa wuya ga ubangijin ta halittai na'am
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن
wasa biha ibrahimu banihi wannan irin addini mai tsafta shine kuma shi annabi ibrahim yayi wasiya wa ƴaƴansa da annabi isma'il da annabi ishaq ya musu wasiya da ta zauna akan wannan addini addinin da yake tsarkake Allah ga barin dukkan wani gurbata na tawaya ko kuma na sifantuwa da halittarsa da tsarkakuwansa ga barin dukkan wani abu na tawaya waya ku wasabiha ibrahim banihi wa yaquba yayi wa annabi yaquba ma wasiya saboda shi yaquba ai da ne ga annabi ishaq don haka jikansa kenan dan wajen ɗansa shi ma Allah ka duba dai hikimar Allah da baiwar Allah annabi Ibrahim bai samu dan nan bayan shekara ɗari ko bayan shekara ɗari ya samu ɗa kuma Allah ya ce masa zan ba ka ɗa kuma har zan za ka ga jika kuma haka Allah ya tabbatar masa a idanunsa aka haifi annabi yaqub dan annabi ishaq wancan kissa da muka yi na saratu wato duk wani mutumin da ya yi alheri to Allah yana rama masa ita saratu wannan alheri da ta yi ta ba da hajaru wa annabi ibrahim to ita ma sai Allah ya kawo mata nata haihuwa bai karya mata zuciyanta ba shi ne lokacin da za a je halakar da mutanen annabi lutsa aka bi ta wurinsu ake mata bishara cewa za ki haihu ko aka ce mata za ki haihu fasakkatu wajaha wa qalat ajuzun aqimu ina tsohuwa tukum ba kararar da ban taɓa haihuwa ba in haifi ɗa to haka ubangiji ya ce ba ma shi ba sai kin ga har jikanki za ki haifi ɗa kuma ɗan ma ya haihu to wannan ɗa shi ne annabi ishaq ɗan da ta haifa ɗan da annabi ishaq ya haifa shi ne annabi yaƙub kuma annabi yaƙub annabi ibrahim ya rayu da su har ya musu wasiya ga irin addinin da ya kamata su yi wasabiha ibrahimu banihi wa yaqub wa yaquba ya bani yace ya ku ya'yana inna allaha tafa lakum ad-din Allah fa ya zaba muku addini garanti mai kyau ala ta mutunna kar ku yadda ran ku ya fita a jikin ku illa wa antum muslimuna sai kuna musulmi don haka musulunci tun daga zamanin annabi ibrahim akan kalmar musulunci ya tarbiyantar da 'ya'yansa
أم كنتم شهداء إذ هدر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون tilka ummatu تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون am kuntum shuhada wai kuna nan ne ku yahudu da nasara da kuka cika baki mu ne mutanen annabi ibrahim mu ne masu addini wai lokacin an yi ku kwata-kwata ma ba a maganan ku a wannan lokaci mutum ya rasa kunya sai ya rinka jayayya abinda ya aka yi a zamanin kakannin sa ma ya ce ba haka bane to irin wannan mahaukaci ne zaka ce masa zamanin kakannin sa aka yi ana gaya masa an yi kaza yan kaza don tsabar rashin kunya da jayayya ce ai ba haka bane ai kaza kaza to kai waye kana nan ne ko an haife ka lokacin da kakan ka kan an haife ka lokacin shine Allah yake tambayar su yanzu da kuke tan sa ta gadara ku ai ku ne mutanen Annabi Ibrahim ai addinin ku na Annabi Ibrahim wai kuna nan ne a duniya ku fa sai bayan bayan bayan nan ne tukunna aka aiko Annabi Musa wanda Annabi Musa jikan jikan jikan jikan baya ne na Annabi Ibrahim dan kasa kuma kun zo kuna jayayya akan kakan kakan kakan kakan ku Allah ya ce kuna nan ne idh hadara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ya zo wajen annabi yaqub da zai rasu annabi yaqub jikan annabi ibrahim baban annabi yusuf ko da asbar idh qala li bani lokacin da ya tara ya'yan sannan goma sha ya musu wasiya da nasiha wannan ma ishara ce gare mu haka muke yi muna tattara 'ya'yanmu mu saka akan hanya mu jaddada musu imani mu musu nasiha ko kuma kawai sabar 'ya'yanka a wargaje abinda suka ga dama suke to ga annabawan Allah ba haka suke da ya ga ajalin sa ya zo karshe sai ya tara 'ya'yansa ya ce mata abuduna min ba'di me za ku rinka bauta ma bayana bayan rasuwana kalu sai 'ya'yan nasa suka ce na abu da ilahaka ubangijinka za mu bauta mu shi kadai wa ilaha aba'ika wanda shine ubangijin iyayenka ibrahim shine ubangijin kakanka annabi ibrahim wa isma'ilu shine ubangijin kakanka annabi isma'il wa ishaqa shine ubangijin kakanka ayyan ɗanka annabi isma'il wa ishaqa shine ubangijin babanka kai annabi isma'il babba kenan wa ishaqa da babanka mahaifi annabi ishaqa don annabi isma'il babbansa ne amma saboda husnul tartibi da ladabin tsarin Allah sai suka ce waye kakansu ya? a'a annabi saka ne kakansu amma sai da suka faɗi babbansu wan baban wan kakansu ba sentiment sai da suka faɗi wan babansu saboda komi a bishi ladabi daidai girman kowa a bashi girmansa sai suka ce Ismailu da wasu ga ba su ce Ishaqa sannan su ce to shi ne muka sani sannan kuma su ce Ismail a'a sai suka ce Ismailu wa Ishaqa da annabi Ishaqa kakan babanka kenan baban annabi Yaqub ilahan wahidan suka yi bayan bayan ifham baba ubangijinka yaya ubangiji yake ilahan wahida shine Allah baya ɗaya san wanda baya da wani abokin tare wa nahnu lahu muslimuna muku miƙa wuya ga wannan ubangiji guda ɗaya Allah ya ce to tilka ummatu kun ji ku yahudu da nasara lokacin ba a yi ruwan tsiran ku ba kwata-kwata ma ba a maganan ana maganan wanda shine mahaifin wanda ya zo ya ya kafa mitiran ma su ne suka raya mitiran ma aka haifi ku da kuke ta bani isra'ila ku kowai abin da yasa ake ce muku bani isra'ila jikokin annabi yaqubu da ake magana ne a nan ƴaƴan sannan guda goma nan su ne su ne bani isra'il din shi shine isra'ilu din shi annabi yaqubu shine isra'ilu din kaje an ce isra'ilu shine isra'ilun su kuma ƴaƴansa su ne suka baro yankin sham suka zo suka zauna a misira suka hayayyafa suka yi yawa suka yadu suka zama yankin rabin gari fir'aunonin misira suna musu kallon baki suna ta wahalar da su suna bautar da su shi ne tukunna bayan tsawon zamani aka aiko annabi musa ya zo ya kwace su daga wannan bautar to wai wayannan da aka kwata daga hannun fir'auna kuma suka kuma fa sai da suka hayayyafa tukun wai ƴaƴayensu wai sun zo wai suna jayayya akan annabi yaqo ko annabi ibrahim wannan rainin wayo ai da yawa yake sai ake kuna nan ne lokacin yaushe ma aka aka halitta ku to ko uba ne ai kaka yake jin jikokin su suna jayayya balle ubangijin kuma da shi ya kera kuma wai ana musu da shi wai ana musu da shi awalam yara al'insanu an na kallakanahu min nutfatin wai fa iza huwa hasimun mubinun wai shi ne tsaya gaban Allah yana musu shine Allah subhanahu wa ta'ala ce tilka ummatun qarqalat daga yau kuma da shiru wayancan al'umma al'umma ne sun yi yayin su sun wuce laha ma kasabat abinda ta yi ba ku za a tambaya ba su za a tambaya abinda suka aikata sun aikata za su samu ladansa wala kun ma kasabtun ku kuma a lahira abinda kuka yi za a tambaye ku ba za a tambaye ku abinda wa'ancan suka yi ba wala tus'aluna kuma ba a tambayen ku amma kanu ya amaluna abinda suka yi aikata to jayayyan ne kuke ku yi kokari ku kwaci kanku yanzu ku yi kokari ku yi na ku san yanda za ku yi ku fidda kanku tukunna wa'ancan kan sun riga sun gama nasu sun tafi abinsu صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين